Mai sauraro barkanmu da warhaka barkanmu da saduwa da ku a cikin wannan shiri mai suna jarida da jama'a. Shiri ne da hukumar gidan Radio Express mai gudanar da shirye-shiryenta a kan mita 90.3 zangon FM take daukar nauyin kawowa. A makon da ya gabata Malam ya koro jawabi akan abin da ya shafi dandalin sadarwa a inda lokaci mana halin nasa dole muka ainihin wato kamar datse ainihin shirin. A wannan makon ma da yarda Allah Malam zai ainihin dora daga inda ya tsaya. Malam a madadin masu sauraro mu ne maka barka da zuwa.
jama'a assalamu alaikum a to malam misali kaso kusan 55 na masu amfani da facebook kusan za mu iya cewa a wato kamar matasa ne kawo yanzu a matsayin ku na masu nazari ko kuma ainihin bincike ta yaya za mu iya cewa shi wannan wato kamar dandali ya canza rayuwar su matasan da muke magana a kai to ba za ka iya faɗa ya canja ba ba tare da ka auna ba na'am kuma muna da mutane da dama a nan gurin da suke yin bincike akan abin ya shafi rayuwar mutane misali akwai wani ɗaya daga cikin ɗaliban mu a nan gurin yana bincike akan tasirin facebook akan ɗaliban jami'a na'am wani kuma yana yi akan eh, mutanen yaran matasan unguwarsu misali a taron yake Mm.
saboda haka yana son yi bincike ne akan tasirin Facebook ita akan facebook akan matasa.
matasa Mm.
yaya matasa suke amfani da ita Na'am.
saboda haka idan ba an auna ba Mm.
ba za a iya fito da takamaimai ka ce ga tasirin da abin yake ba na'am amma dai akalla ba a kasara ba Mm.
ita wannan ta ba da dama mutane na farko tukunna Na'am.
sai da sanin duniya to kaga sanin duniya zai daɗa rage jahilci haka rage jahilci kuma zai daɗa daɗa wato haɓaka fahimtarka Mm.
ga juna Mm.
kasancewa ba kai kaɗai bane akwai mutane da suke daban daga gare ka Mm.
su ma Allah ne halice su Allah yana kaunar su kamar yadda yake kaunar ka na'am saboda haka dan wani ya zama daban da kai Mm.
kar kai tsammanin ba mutum bane na'am saboda bai wace shi ma ta Allah No.
Allah ne riga ya yi shi to wannan ya riga ya buɗe wa mutane idanuwansu da fahimtarsu da kwakwalwarsu Mm.
da zuciyarsu Mm.
ga cewa ashe duniyan nan ba ni kadai ba ne haka kuma ra'ayi ba nawa ne kadai ba kuma ba wato in kana neman abu ma da zan da zan ce karin magana guda ɗaya Mm.
kar da zai nuna maka tasirin facebook da kuma Mm.
sauran irin guraren nan akan jama'ar mu shine na'am Allah ɗaya gari banban Mm.
ko ba haka ba Allah ɗaya ne Mm.
to amma mun bambanta Haka.
to facebook ta nuna mana bambance bambance To.
ta nuna mana mutane masu kirki Mm.
ta nuna mana mutane marasa kirki Mm.
mun san akwai su Haka.
to amma tunanin mu shine a ke mu iyakar rijiyar da muke a Iya, nan ne wayannan kawai muka abubuwan sani, ne.
eh.
to sai in ka shiga kamar wurare kamar facebook ne ka karanta wasu labararruka ko an wani ya ruwaita Mm.
wani abu da ya faru a indonesia misali haka ko a iceland ko a can wani guri da ba in aka ce ka nemo shi ma a kan ma ba za ka iya nemo shi ba gaba daya to shine tabba za ka san lalle Allah ɗaya gari ban ba Gari banban.
mahimmancin abin kenan na malam to ɗaya daga cikin ribar demokuraɗiyya shine yancin faɗin albarkacin baki ta yaya ya kamata mu ci moriyar wannan shafi wato don morewa shi wannan a, wato kamar riba na wato kamar dandalin da muke magana a kai za ka iya zuwa ka faɗa abin da duka ga dama in hairan hairan in sharran sharran duk za ka iya zuwa ka faɗa to amma wa'yansu gwamnatocin ba sa so Mhm.
dan ba zan iya mantawa ba kusan wata biyu da ta wuce Mm.
eh, 'yan majalisa na Najeriya Mm.
sun fito sun yi kokarin fito da kudirin cewa duk wanda ya kalubalanci abin da suke yi ko abin da gwamnati take yi a Najeriya To.
ya je Facebook ya kalubalance su Mm.
to za a kulle shi shekara bakwai Ah.
sun fito da wannan kudirin to ban sani ba ko ya tsallake ko bai tsallake ba to shi kansa sai ya zama abin tattaunawa Eh.
wato wai ba za ka je facebook Mm.
ka ce ba a yi daidai ba sai dai ka je facebook ka ce an yi daidai a najeriya a najeriya abinda suke son su nuna kenan Mm.
saboda haka suka fito da kudiri saboda akwai da yawa da ake zuwa facebook a kalubalance su Mm.
a bauchi akwai wani ma'aikacin gwamnati Haka.
da ya je facebook Mm.
ya ya yi bayani ya ce an ɗaura auren an ɗaura aure a gidan gwamnan amma ni gani nake kuɗin da aka kashe sun yawa an barnatar da kuɗin jama'a kawai maganar da ya faɗa kenan ra'ayinsa ra'ayinsa ya ya faɗa faɗa eh amma a take a nan aka kore shi daga aiki saboda ya faɗa saboda ya ra'ayinsa.
faɗi ra'ayinsa a facebook To.
ai kaga ba zai iya zuwa cikin garin bauchi ya faɗa ba za a je a yi yawa.
zuwa gidan gwamnatin mu.
yau wato za a je a ce za a je a gaya jami'an tsaro a zo a kama shi Mm.
in ma dai ba a yi masa komai ba dai kulle shi da za a yi na yan wata na yan sa'o'i ya ya an cutar da shi Haka.
to ganin cewa facebook ne zai iya bayani ya je yayi ashe wani ya karanta To.
karanta da zai yi janyo aka korar To.
daga aiki Na'am.
a jigawa ma an taba haka akwai yaro da ya shiga facebook Mhm.
ya faɗi abubuwa da yawa akan gwamnan jigawa Mhm.
gwamnan jigawa ya sa aka kama shi Na'am.
aka kulle shi aka dai masa dai abubuwa duk labarin yana nan a cikin sahara reporters Mm.
to saboda haka akwai ganin cewa yancinka Mm.
ka faɗi abin da kake so abu ne wanda yake a dai najeriya yana da ɗan wahala amma dole kai kuma ka tabbatar da cewa abin da za ka faɗa ɗin Mm.
ba abu ne wanda ya cuci wani ba Na'am.
ba abu ne kasafi ba Mm.
ba abu ne na ƙarya ba zama dai gaskiya gaba gaskiya ka faɗa Na'am.
takan yi ka faɗi ra'ayin ka ce kai baka yadda da yadda ake abu kaza ba Haka.
amma kuma ba za ka fito da ƙarya da kasafi Mm.
ka faɗa ka ce saboda hukuncin da za a yi maka in ka faɗa a facebook Mm.
daidai ne fa da hukuncin da za a yi maka idan ma ka faɗa a bainar jama'a haka saboda facebook din shi ma jama'a ne haka saboda haka idan kai wa mutum kasafi Mm.
a facebook Mm.
kuma ya zamanto cewa alkali zai tabbatar da cewa ka faɗa abin kuma ka riga ka yi shi ko a facebook ne ko ba a facebook ba ne Na'am.
to akwai abin da shari'a ta tanada saboda abin da ka yi masa wato ya zama dai duk abin da zaka faɗa bai ci zarafin wani ba bai Ko keta kaɗan.
doka ba cewa kana facebook Mm.
ba yana nufin kuma zaka zo kai mutane abin da ga dama ba to shi yasa Mm.
a turai da yawa Mm.
daga cikin masu amfani da facebook ma ma da sunan su suke zuwa ba gaba ɗaya ma eh sai ka ga mutum ya shiga za sa wani suna wanda ba nasa bane
ɓadda bami kenan eh kwarai da gaske saboda ba za ka san me ya sunan shi ba Mm.
shine shi wannan din shine waye ya rubuta wannan abin a rasa kowane ne gaba ɗaya to idan abu ya riga ya yi shi in ya yi abin da yake yana da kamar uh, wato zai kawo harkar tsaro Mm.
to ana ba wa kamfanin uh, hukumomin tsaro to dama su je wajen kamfanin sadarwar to da yake bashi intanet din to sai an binciko a Su za su lokacin iya da ya gano kaza.
kowaye.
eh za a iya gano kowaye ai duk abin da kai a intanet za a iya gane ka to ko ka boye sunanka ko baka boye sunanka ba Mm.
ai kana clicking kana dannawa Mm.
kana shiga facebook kana ko ina ka shiga to inda ka san tsirara haka kake to za Ana a iya ganin ganin ka a iya ganin ka To.
duk inda ka je kuma duk gidan da ka je in shafin da ka shiga abin da ka ce yana nan a adana a wani wuri to ba dole ne ya zamanto akan kwamfuta ka ko akan wayarka Na'am.
wanda na ka ce in ka share kwamfutar ka riga ka share yana nan a sama na'am saboda haka gaskiya ita ce Na'am. To malam misali ɗaya daga cikin tasirin kafafen sadarwa shine su ilmantar su faɗakar ko kuma su ainihin nishaɗantar. Shi wannan daddali da muke ainihin magana wani gabara ya ɗauka a wannan abu.
duk gaba daya duk gaba daya saboda ya danganta ga abin da kake nema misali malami ne kai a secondary school kana koya yara wani abu akan biology ko akan tarihi ko akan wani abu sai kaga cewa kana son ka ga yaya shauran malamai suke koyar da wannan darasin A wani ɓangaren.
a wani bangare na duniya sai ka shiga youtube To, sai ka tafa sunan darasin da kake son ka koya na tabbata maka za ka samu majigi majigi bidiyo bidiyo mm, fiye da ɗari akan abun to, sai ka ɗauko shi mm, sai ka zo ka haskaka wa ɗalibanka don su gani A zahiri.
a zahiri ga yadda abubuwan Ake suke koyar da shi na'am.
to saboda haka a yanzu malamai ba dole ne su je su fara kirkiro abubuwan da za su yi da kansu ba saboda kaga babu kuɗi Mm.
babu lokaci Mm, ba- babu ma ƙwarewar babu iyawar da zaka ce zaka je ka kirkiro abubuwan da zaka yi don ka tallafa da koyarwar mm, saboda haka akwai mutane da yawa da suka san da haka to, su sai suka zauna suka tsara abubuwan da zaka yi amfani da su wajen daɗa sarrafa fahimtar yara na'am, akan komai na'am, sai suka je suka jefa shi a youtube to idan malami ne kai mm, ko me kake koyarwa mm, in addinin musulunci kake koyarwa in addinin kirista kake koyarwa in tarihi ne in science ne ko menene kai hatta da coach na bal Mhm.
kana son ku koya yara ya ake bal ya ake komai da komai kusan duk wani nau'i da ka sani na koyan abubuwa akwai shi a youtube to, sai ka je ka sako da shi mm, idan ka sako da shi za ka iya saka shi akan plate mm, sai ku zo ku saka shi a dvd play a samu talabijin a dora a nuna mutane to.
kaga ta haka za a koyi wani abu To malam a harka ta ilimi hakan ci gaba ne ko ci gaba mai haka rijiya ba ka ganin watakila za mu zama ci ma zaune ba za mu zauna mu kirkira abinmu ba an sauƙaƙa mana abubuwa ma iya ɗaukan wannan a matsayin ci ba gaba.
ci gaba ne ta ta yadda cewa kai ba za ka iya ba ba ka da hanyar da za ka iya yin Amma wannan.
inda baban ai dole sai ka yi ai.
ai ba gashi ana zaune mutane malamai suna son su koyar da abubuwa amma sun kasa aji yara wajen kusan 75 zuwa 100 an ce sai kai musu wani experiment kuma experiment din nan ma ke- chemical da zaka yi amfani da shi ka je wajen headmaster ko wajen principal ya ce da kai to yanzu wannan chemical din nawa ne ka ce da shi ai guda daya dan digo dis na wannan chemical din nan naira naira dubu biyar ne kuma digo nawa ake bukata ai muna bukatar digo ɗari kaga wajen dubu hamsin kenan mu nawa gwamnati take bamu da zamu yi wannan kaga ire-iren wannan matsalolin suna nan to amma tun da yake akwai hanyoyin da aka sauƙaƙa maka fahimtar abin to a haka a hankali a hankali za ka iya ɗaukowa kai ma ka nuna mutane kaga ta haka an ilmantu haka idan eh, sha'awarka shine ka- yanzu misali kana son ka je dubai amma kana son ka ga ya garin yake idan ka je flickr akwai hotuna jingim da aka ajiye akan dubai ko akan america ko akan kai duk wata ƙasa da kake so afirka a flickr flickr.com to a nan gurin duk wani hoto da kake nema za ka iya samu kuma za ka iya amfani da wannan hoton don ka nuna wa da- misali malami ne kai kana nuna wa da- da- ɗalibai Mm.
bambance-bambancen al'adu ko kuma yanayin mutane daban-daban idan aka ce ka koya yara wannan abubuwan yadda mutane muke daban-daban yadda 'yan china suke daban da 'yan Indo- indonesia me ya bambancin ma tsakanin mutumin china da mutumin japan tukunna ta idan in ka gansu sai ka zama da duk ɗaya ne me ya bambancin tsakanin mutumin china da mutumin korea yaya mutumin philippines ya bambanta da mutumin japan kaga duk wannan mu anan ba za mu iya gagganewa ba Mm.
amma idan ka je filika To.
akwai hotuna jirgin na wayannan mutanen za ka iya sako da su ka zo ka haskaka wa ɗalibai don su ga wannan bambance bambanta idan aka ce wai kai ka je ka nemo hoton ina za ka gan su ina za ka ga bajafa ne da za ka ɗauki hotonsa in sai ka tsaya ya zo Mm.
to kaga an san an samu maka wani dandali inda za ka je ka samu wannan hotunan a bagas kuma kyauta ne Na'am.
dama ita dokar social media Mm.
wato inda za ka ajiye abin da ka sarrafa da kanka shine ba za ka ce sai an biya kuɗi ba ba kuma za ka ce sai an biya kuɗi za a sako da shi ba shi ne dama dokar kyauta ne za ka saka Na.
idan ka ce kai sai an biya ka kuɗi can dan a ga hotonka Mm.
to ka manta akwai guraren da ke wani zai aika hotunan ba tare da Kyauta cewa, eh kuma.
kyauta zai zai kai Na'am, to a mai sauraro kada dai ka sha'afa kana sauraron shirin jarida da jama'a ne a inda muke tattaunawa mako na biyu da Farfesa Abdullahi Uba Adamu akan abin da ya shafi dandalin sadarwa a dakace mu.
mai waka mutumin Allah uwa mai waka bawan Allah mai wakar gyaran tarbiya wani labari na da asali na ke rawa da akwai wani mutum da ya tafiya kasuwa ya je ne da kudirin zai sai bawa ya ga ɗayan rage amma ba mai wawa kuma bawan a lafiyayye bayan uwa sai ya ce a mai kudin wannan bawa sai mai shi ya ce akwai matsala mai yawa bawan nama annami ne dan uwa sai mutumin ya ce faɗa mini ya kai nawa in matsalar kenan a gona ba damuwa an ka faɗo kuɗin ya bada ba kai ruwa to dan uwa saurari mai yayi a cikin gida ga matar uban gida kuma ga mai gida a kwana a tashi yayi zaga a gurin mai gida kuma sannan da yayi zaga har da uwar gida ya sa mai gida ya yayyanka uwar gida ita ma yan uwanta sun ka kashe mai gida dangin mai gida ya da na matar gida duk sanadin annami min bawa guda mai hana duniya zama lami lafiya ya hana dukkanin zumunci ya yi kewaya ba ku ce muna matsa muku ba
Marabanku. Na'am to malam ta yaya mutum zai iya kama kaucewa mummunar fassara yayin da aka ce ya tura wani abu da kyakkyawar manufa wasu kuma suka yi mata mummuna ko kuma gur- kamar gurbatacciyar fahimta haka.
sai ya bayani ai idan ka aika Mm.
shi sa yake ake kiransa dandalin mu'amala din kana aikawa wani zai ce me kake nufi Okay.
sai ka yi bayani ka ce ga abin da nake nufi Na'am.
to kaga web 2 kenan Okay.
web 2 ta baka damar kai mu'amala shine mediated interpersonal communication din To.
amma a web 1 Mm.
in email ne misali ka jefa shi Mm.
sai dai kai ta ɗarɗarɗar cewa wanda ila mutane ba za su fahimta ba To.
amma a web 2 in ka aika ba facebook Mm.
ko ka aika shi a twitter ko ka aika shi a whatsapp dandanan za ka iya cewa jama'a a fahimce ni gafa abin da nake nufi Na'am.
kamar ai lokacin da ake wannan masifar ta batan jirgin malaysia din nan an ce akwai wani dan jarida da ya aikawa eh, shi ɗaya daga cikin jami'an binciken Ah.
wata magana sai mutumin ya ce eh haka ne to kuma maganar batanci ne ga waɗanda suka mutu a cikin jirgin kafin ka ce kobo duniya ta haddara a kansu su sufin gaba daya cewa ya za a yi mutane sun bata kuma ku yi musu irin wannan wasan banza to shi dan jaridan da ya fara dandanan ya rubuto yana ta bada hakuri to yana cewa a yafe shi wato yana iya yiwuwa kai amai kalashi kenan.
kwarai da gaske a take anan za ka yi cewa da Allah a yafe ni idan kuma wani ma bai ga ka lashe din ba aman ya tarar Mm.
to idan ya duro kanka akwai wanda zai duro kansa shi kuma ya ce a to ai malam ya ce ya bada hakuri kuma mai nadamin sa Okay.
to kaga shi yasa yake web 2 Na'am.
yake da wannan mu'amalar a web 2 ne kadai zaka iya haka Na'am.
amma ba za ka iya haka a email ba To.
ba za ka iya haka a shafin da yake bai da wani rai ba sai dai kawai bayani ya baka bayanin Na'am.
shi yasa na fi son a kira shi dandalin mu'amala Mm.
saboda mu'amala kake yi ka faɗa in faɗa ka faɗa in faɗa shine daɗin web 2 din kenan Na'am. to malam misali shi dai wannan dandali da muke magana ana ganin ɗaya daga cikin wato kamar amfaninsa shine zumunta amma kuma baka ganin ta takaita wato kamar mu'amala haka ta zahiri a tsakanin mutane takan yi yana ɗaya daga cikin abin da wa'yansu suke ganin kamar wato mummunan makomar abin takamaimai a nan afirka Mm.
kamar da na gaya maka a wancan shirin da muka yi an kirkiro wannan abubuwan ne saboda ba mutane dama wanda suke zaune su kadai Mm.
don su san me yake faruwa a duniya Na'am.
don a turai mutum sai ya mutu ya wata shida a a gawarsa tana daki ba wanda ma san ya mutu saboda kowa Da har- abin da ke harkarsa gabansa yake yake yi.
yi, ba ruwan wani da abin da yake faruwa sai in karamin wuri ne in an yi kamar kwana uku Na'am.
an ga mota a waje an ga mutum bai fito ya taba ta ba to shine za a gaya yan sanda a ce mun fa mun ga motar mutumin nan kwana uku bai motsa ta ba kuma mu ga wani ya shiga ya fita ba Mm.
to shine yan sanda suke da ikon da za su shiga balla gidan su gani ko ya mutu ne ko ya galabaita Na'am.
saboda haka dan haka aka yi Mm.
to da aka fito da wannan dandalin mu'amala sai ya ba su damar tattaunawa da juna da kuma ya ɗauke wannan raɗaɗin cewa kai kaɗai ne Na'am.
to amma mu a a nan gurin idan ka yi amfani da ita ka dogara ka cokam Mm.
akan amfani da ita ana ganin cewa wa'yansu abubuwan za su iya faruwa na misali rashin gogewa ka na mu'amala da mutane Haka.
cewa yau baka ganin kullun kullun mutane baka ganin jama'a kullun kullun kai kenan kana danna danna a waya Mm.
to wannan zai rage mu'amalarka Mm.
da da ma- da mutane Mutane.
da irin irin yadda ya kamata ka yi magana ma Na'am.
irin lafazin da ya kamata ka Inda gaya musu koyaushe kai kana kan kana can wani internet wuri ne, to na'am.
ana ganin yana ɗaya daga cikin illolin abin in ma za a kira shi illa Na'am.
to amma kamar illa ce ta duk wani abu da ka saka a gaba ka makale masa Mm.
kamar misali mutumin da yake shi in banda ya je ya kalli bal ba abin da ya sa a gabansa Na'am.
to ana ganin watakila zai rasa samun kaifin basira a wani bangare Okay.
na rayuwa wanda kamata ya yi ya dan sarka Na'am.
to wannan abu ne wanda iyaye da kuma malamai za su janyo hankali akan cewa ba wai zaka ce mutum kar ya mu'amala da su ba Mm.
amma ya zama cewa da an san lokacin da mutum zai mu'amala da su da kuma lokacin da mutum zai mu'amala da shauran yara Na'am.
ya fita waje yaro in dan shekara kamar sha biyar ne sha shida Mm.
ya fita waje ya mu'amala da shauran abokai yan uwansa Na'am.
a yi fada da shi a yi kace ta kace ya zama cewa ya san shi dan adam ne a cikin jama'a yake Na'am. To malam misali kamar bincike ya tabbatar da cewa akan wasu suna kulla ainihin soyayya ta hanyar shi wannan wato kamar Facebook din kenan hatta kai ga watakila an zo an haɗu haka wani lokaci a zahiri kuma ƙarshe kaga an samu abin da ya shafi ainihin yaudara a ciki. Ta yaya masu amfani da irin wannan dandali za su kauce wa irin wannan abu?
to kai maganar yaudara cewa an kulla soyayya an yi yaudara Na'am.
to ni kuma na je daurin aure guda uku wanda aka hada shi ta wannan hanyar Ta Facebook.
ta facebook To.
a facebook suka hadu Na'am.
ba su taba sanin juna ba Na'am.
a facebook suka yi ta mu'amala har Allah ya sa dai kuma suka hadu suka ga suna son juna kuma aka daura aure to ashe kaga akwai abu mai kyau Mm.
akwai abu mara kyau Haka.
ya danganta ga niyyar me yin amfani da wannan wurin Na'am.
zaka iya ganin mutum a facebook ka ce kana son mutumin nan Na'am.
kuma ya zama cewa da gaske ne za ka iya ganin mutum Mm.
ka ce kana son shi Mm.
kuma ya zama cewa ba da gaske ba ne Na'am.
saboda haka ba wani wanda zai ce da kai wai ai ita facebook ita ce ta janyo Mm.
haka Mm.
a'a shi mutumin da yi haka din shi ne ya janyo Mm.
saboda da niyyarsa ake amfani da ita Haka.
wajen wannan abu yanzu misali Mm.
mutum zai ɗau- ɗauki hoto in mace ce misali za ta ɗauki hoto na wata wata shahararriya ko kuma wata kyakkyawar mace za ta iya zuwa flickr Mm.
ka samu mata kyawawa sai ta ɗauka ta liƙa ta ce hoton ta ce Eh.
shi kuma wani in ya gani sai ce ai wannan tana yake so.
kamar tana tana da kyau zan so a ce matata ce Mm.
sai a fara soyayya sai an riga duk an gama duk wannan karoniyar an gama soyayya ta ka- baya dai a ce to mu haɗu ka zo A mu zahiri.
ziyara eh a zo gida sai ya zo gida ya ga sabanin abin da yake gani a hoto to kaga idan ya ga bata yi masa yadda yake yake gani a hoto kaga akwai yaudara a kan gurin matan suna yi Mm.
mazan ma suna yi duka saboda haka zuciyarka ita ce Mm.
ya kamata ta yi maka jagoranci Na'am.
zuwa abin da yake gaskiya ne ko rashin gaskiya ne a wannan wurin to Allah ya kyauta a malam to kuma misali a matsayinka na ainihin manazarci shin ka gamsu da irin rawar da wannan shafi yakan ainihin taka gurin gyara al'adunmu ko kuma mu'amalar mu ta yau da kullum sosai ma kuwa saboda hanya ce ta na watsa al'adun hanya ce na, na, na jawo hankalin mutanen duniya akan irin al'adun da muke da su kuma ana nazarin wannan na san lokacin da muka fara kafa wannan dandalin mu'amalar wajen alif ɗari tara a shekara ta dubu biyu da ɗaya wata jami'a a univers- a cologne na'am a Germany tattaro duk ma- muhawarar da muke yi suke tattaro su Yeah.
don su nazarci yaya hausawa suke mu'amala da sanyoyin sadarwa na zamani saboda haka akwai ana yi wayansu da yawa ta haka da a san mutane su san abin da hausawa suke ciki abin da matasa suke ciki Mm.
me ya sha'awar su me rashin sha'awar su da sauransu Yeah.
saboda haka gaskiya mun gamsu na'am saboda mu ne ma muka fara Yeah.
shekara ta 2001 mu muka fara yin amfani da wannan hanyoyin Mm.
ta nuna wa jama'a Mm.
yadda rayuwar bahaushe take Mm.
mun kafa lokacin ana kiransu yahoo groups Na'am.
so muka kafa wajen guda biyar inda za a tattauna akan kiɗa akan fim akan eh, littattafai akan al'adu Na'am. To malam misali dai kan dai shi abin da ya shafi ainihin wannan dandali a misali akwai wata yarinya da muka samu labarin cewa ta irin wannan dandali suka ainihin haɗu har ta kai ga watakila shi wanda suka haɗun ya yaudare ta ya ainihin yi mata ma wato kamar fyaɗe yaya 'yan mata za su kaucewa irin wannan abu yau yanzu sai aka ce yarinya tana zaune a gida sai wani mutum ya zo da zururiyar mota gashi ya sha kayansa sun sha starch sun sha guga Na'am.
an karkata hula ya yi make up gashi kyakkyawa da shi ya zo ya ce yana son ta ita kuma ganin cewa ga yadda yake ta yi ta da shi tafiya ta yi tafiya kullum zai tafi sai ya ɗauko makudan kuɗi ya bata ta ce wai ta lalace ya je ya so mata waya mai tsada ya kawo mata ta ce tana son eh, tablet ya je ya so mata ipad ya bata duk ya ce mata wayannan abubuwan sai daga baya ta ga ashe direba ne duk abubuwan da yake bata ma ba nata bane na wani- na mai gidansa ne yake ɗaukowa yake bata kuma motar da yake zuwa wurinta Ita ba ma ta ba ba ta ce ce.
shi shi direban mai motar ne kuma hakan ta taɓa faruwa a nan Kano kaga wannan ba abin da ya hada facebook da abin Mm, Tunda zahiri ne gashi.
a zahiri ne Mm.
to abin da zai iya faruwa Mm.
a facebook Mm.
to fa zai iya faruwa a zahiri Haka.
zai iya faruwa a zahiri Mm.
so saboda haka kiyayewar shine duk mutumin da ya zo miki ki tabbatar kin san wane ne shi Mm.
ko a facebook ne ko a gida ne in ya sallama ya fito Mm.
gashi gashi gashi ai sai an je an yi bincike musulunci ya baka wannan damar ka je kai bincike Haka.
kazalika shi ma in ya fara kokarin ya kulla soyayya da ita Mm.
abinda za ka fara tambaya shi ina son san da Allah wai shin a ina ne unguwanku ina ne gidanku idan ya yi fushi ya ce don me za ki san unguwanmu don me za ki san me ba wato ba ke da ni ba ne kenan ta ce kwarai da gaske ban yadda da kai ba saboda ban san ka ba ba za ta yi in hau magana da kai haka kawai in gaya maka wani sirri game da rayuwata ba tare da na san kai kanka ba to idan aka fara samun wannan matsalar tun farko akwai ai ramin ƙarya gurare ne Okay.
ko ba daɗe ko ba jima dai za a haɗu din to amma sai ka ga wato wani lokaci saboda zamani ne ban sani ba wato wayansu matan an yaudare su da daɗaɗen maganganu Na'am.
to sai kaga kuma abin ba haka bane saboda haka dole ne mace ta kiyaye kanta yadda za za- za ta yi la'akari da mutumin da zai zai mayaudari zai zo mata a zahiri Mm.
to fa haka mayaudari ma zai zo mata ta hanyar hanyoyin sadarwar nan Na'am. To a misali malam shin ka gamsu wannan shafi yana da wata illa kenan?
shafi ba shi da illa na sha faɗar wannan kuma zan ci gaba da faɗa Na'am.
shafi ba shi da illa Na'am.
ba shafin ne yake kawo yaudara ba mayaudarin shine yake kawo Shi yaudara mutumin kansa kenan.
shi yake kawo kansa kamar yadda na bada bayanin cewa ka ɗauki mota Mm.
ka yi ganganci da wannan motar ka je ka kawo ka janyo hatsari Mm.
mutane sun jikata babu alkali a duniya da zai ce a je a kulle wannan motar Na'am.
direban za a je a kulle Na'am.
saboda haka idan ka yi amfani da hanyoyin sadarwa Na'am.
saboda ka yaudari 'yan mata saboda ka yaudari jama'a Na'am.
saboda ka cuci mutane kai ne macucin Na'am.
saboda yadda lokacin da kake amfani da su don yaudarar nan Mm.
akwai kuma wanda suke amfani da su don ɗaukaka rayuwarsu Haka.
to ya za a ce abin ne yake da laifi ai kai ne zuciyarka kudurinka manufarka Na'am.
ita ce take tabbatar da Mm.
tsarkakaccen amfani da wannan wuri Na'am.
idan zuciyarka gurbatacciya ce to dama za ka yi amfani da shi a gurbace
a to mai sauraro a nan ne muka kawo ƙarshen shirin namu kusan karo na ainihin biyu kenan amma kada ka manta kana iya turo da tambayar ka shawara ko kuma gudunmuwa ko kuma tambaya akan duk abin da ya shige muka duhu musamman akan abin da ya shafi aikin jarida ko kuma abin da muka ainihin tattauna akan lambar waya kamar haka sifili takwas sifili shida biyar biyu takwas ɗaya biyar biyu takwas zan maimaita sifili takwas sifili shida biyar biyu takwas ɗaya biyar biyu takwas ɗan gajeren saƙon katta kwana wato sms kenan profesa muna godiya da dama da ka bawa muka tattauna da kai a wannan shirin jama'a assalamu alaikum ni ma ina godiya a madadin jagoran shirin ahmad tijjani lawal sai wadda ta shirya shirin nafisa murtala ahmad ni da na gabatar murtala ilyasu yagi ke cewa wasalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh